أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini laraba wanda yau wata na jimadin al'akir iya da kwanaki biyar. watan shida a cikin jerin girotannin musulunci guda goma sha biyu hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da garin maka zuwa madiniyar shekara 1444 yau ɗin kuma ya yi daidai da goma sha takwas ga watan ɗaya miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai mako da kuma gewar lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malam yana nan yana mana darasi ainihin a fasali na goma sha biyu a littafin alkushu'u wa ma ya jiburu na ƙasuwa kushu'i a cikin sallah da abin da zai gyara targaɗen sallah ko karayen sallah idan ta yi ko abin da zai haifar da gyaruwa game da matsalar da aka samu a cikin sallah ma zai lana ta haddasa na hazal mawudu hatalan ba mu gushi ba muna tattauna cikin wannan maudu'i har yanzu nan wannan kuma shine darasin mu na 76 a wannan littafi inda zamu tashi shafi na 171 inda malik ya cewa idan haza huwa at-tariqu salim li'izalati hadhihi al-waswas idan ba mu manta ba a makon da ya gabata darasin mu da muka tsaya kai shi malam yana ba mu labarin maganin wasuwasi a cikin sallah wanda wasuwasi ya masa yawa iya sallah iya tuntuntunin can da can zuciya suna ta yawo to an samu wani sahabi ya kai wa manzon Allah kuki game da haka dai sai manzon Allah ya bashi magani cewa yayi akuziya sau uku ya tufa hagu da shi wannan zai masa maganin wannan wasuwasi to shi malam Usaimin da ya zo a sharhin wancan hadisi sai yake cewa in hagun ɗinka da akwai wani mamu da yake sallah kusa da kai to kada ka yi abin nan tofi gare shi domin za ka iya cutar da shi ya ishe ka yi a ozira a ranka ba sai ka yi tofin ba amma idan kai kaɗai ne hagunka ba kowa to wannan an baka dama za ka iya yi an fahimci wannan to shi ne dinga kawo a yadda manzon Allah ya faɗa da yadda kuma sahabin ya karɓa har zuwa ƙarshe sahabin yake cewa sai Allah ya gusar da abin daga gare ni daga nan da yi abin da manzon Allah ya koyar da shi bai ƙara samun wani waswasi ba wannan matsala ta riga ta tafi to shine ma yake cewa anan izan huwa tariqus salim li izalati alwaswas wannan ita ce hanya salima kubutacciyar hanya wajen gusar da waswasi waccan kuma ba kususiya bace ga waccan sahabi har yau ma za ka iya yi duk wanda wasu ya masa yawa a cikin sallah tuntuntuni ya tuna nan ya tuna can ya je can ya dawo to yayi abin da manzon Allah ya ce kuma yi da ikilasi kuma yi da da abin nan da tabbatarwa ba tare da gwadawa ko shakka ba idan yayi wannan akwai yiwuwar Allah ta zai iya gusar masa da wannan waswasi kadi ya qulu qa'il mai fada zai iya cewa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya qulu udkur kaza udkur kaza shi dan din zai iya raya ma a sallah ka ce kaza ka tuno kaza mana limalam yakum yadhkur hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam sallah shi dan ba zai bar dan adam ba iya ta zuwa da dawon nan na kaza ce kaza tuno kaza da sauransu har ɗan adam sai ya ma ya rasa me sallata a cikin sallarsa sallah raka'a biyu yayi ko uku ko hudu sai ma ya manta kuma a kullum malamai suna faɗa cewa ba dan daraja da kuma falala ta bin jam'i ba da da yawa daga cikin mutane ma ba su san abin da suke sallata din ba domin irin yadda zuciya ta cika da tunani yadda irin zuciya ta shiga da kai da kawowa musamman idan an zo ɓangaren sallah to rufin asirinmu da shari'a ta sharanta mana jam'i sai ku bar liman da nauyi a bayansa kawai kai dai kawai duk inda kai ka za a tsaya ne kai ka san duk gudu ne za a tsaya kuma za a yi sallama a sallame ka amma shi liman ɗin shi ya san me yake kansa kuma rashin adalci irin namu daga liman ya yi raba kanuwa a zahar ya yi la'asar shi gina sai a fara gulmansu a bakin masallaci wallahi liman mai fara ne kwana biya fiya ya fiya raba kanuwa a to ba dole ya raba kanuwa ba ai dole ya raba kanuwa mana kun shiga cikin damuwarsa ne ba ku shiga ba ba ku san abin da ke damun shi ba kuma kun ɗauko nauyi kun ɗora mishi kowa ya tattaro nauyin da damuwarsa ya ɗora a bayan liman saboda idan damuwa ta yawa dole a samu wasu wasu dole a samu rafkarwa to babu shakka idan shi dan ya shige ya fita har ma sai ya mantar da kai me ka sallata kam ad la yadri kam salla bai ma san me sallata ba fama da fama da wa'u hadha shak to me maganin wannan shakkar a cikin sallah wannan kokonta me maganin shi sai ma ce alhamdu naqulu alhamdulillah mu ce godiya ta tabbata ga Allah an gane ku kullu da lahu dawa dukkan wata cuta tana da magani kullu da'in dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu haka manzo Allah ce kowace cuta tana da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba ashakku imma an yatarajjaha indak ahadu tarafayn fa'amal birrajih sai male ce hanya ɗaya ta farko ta gusar da shakku cikin sallah idan har shakku ya aure ka ka kai gaba da baya nayi ko ban yi ba kaza ne ko kaza ne to hanya ta farko da zaka yi imma an ya tarajjaha indaka ahadu tarafai da shi shakku iya da bangare guda biyu ne an fahimta akwai bangaren da kayi akwai kuma ɓangaren da baka yi ba dole sai an samu ɓangaren da ya fi rinjaye kamar misali kana cikin sallah sai kake tunanin cewa a raka'a ta biyu kake ko ta uku to dole zuciyarka za ta fi karkata wani ɓangaren to inda tunaninka zai karkata zatonka yi firin jaye a wannan ɓangaren to har in shakku ya same ka cikin sallah in har hakan za ta yi to shine matakin farko da ake so kai to fa amal bil raji sai kai aiki da inda ka fi karkata an fahimta nayi ban yi ba to ban yin ba tafi irin jaye to ka dauka ba kai ba nayi ban yi ba nayin tafirin jaye a tunaninka to sai ka dau bangaren nayi din shine fa amal bil raji sai kai aiki da gunda ka farin jaye da tunaninka an fahimta wa imma Allah ya tarajjah idan kuma tunanin ya zo ma ba za ka taɓa rinjayar da ɗaya ɓangaren akan ɗaya ɓangaren ba a gane ku ba ka yi ba na yi to ka kasa rinjayar da ɗaya ko ina dai iyanan a tunaninka na yi ne a ban yin ba ka kasa rinjayarwa to sai maliki cewa fa amali bil yaqin sai kai aiki da yaqini an fahimta yanzu misali kana cikin sallah sai lissafi ya bace ma raka'a biyu kai ko raka'a uku amma kuma ka kasa tarjihi tarjihi shine rinja daidai bangare akan daidai bangare ka kasa wannan to idan wancan matsayin na farko bai samu ba sai malai ce to fa amal bil yaqin sai ke aiki da yaqini to me yaqini ana biyu ne ko uku to biyun yaƙini ne a ta uku ake samun shakka to sai ka kori shakka sai ka yi aiki da yaƙini an fahimta to in tarjihi bai samu ba sai ka dawo aiki da yaƙini kuma aiki da yaƙini sai ka samu namba ta ƙasan lissafinka tunda kokwantan a namba ta sama ake yi uku ne ko biyu to yadda biyu ne uku ne ko hudu to yadda uku ne biyu ne ko ɗaya ne to tabbatar ɗaya ne wannan ita ce hanya ta biyu ta aiki da kokonto idan ya shiga cikin masallaci ko tarjihi ko al'amalu bi laqina huwa al idan zaka yi aiki da yaqini kuma shine zaka dau namba ta ƙasa an fahimta to wannan shine hanya ta biyu ta aiki da shakku idan ya shiga cikin sallah to idan hakan ta faru akwai sujada da zaka yi ko ba sujada malamai sun ce akwai ko na ji wani ce da akwai na da wuraga malamai suna cewa ita sujudu sahawi a sallah abubuwa guda uku ne suke haifar da su amma ɗayan kuma ya rabu kashi biyu na farko akwai annuqsan akwai aziyada kuma akwai ashakku duk rigimar kabila da ba'da a wannan ukun take idan ba ɗayan ukun nan to ba su jira kabila kuma ba da kanka ko dai yaqinan kai rigi a sallah ko yaqinan kai ƙari a sallah ko kuma kai shakku irin wannan nayi ko ban yi ba to shakku ya rabu kashi biyu kamar yadda muka faɗa ko bangaren rinjayarwa ko ɓangaren abin da aka rinjaya ƙabli tana hawa kan mutumin da ya rage a sallah an fahimta ragin kuma na sunna ba ragin farilla ba ragin mustahabbi ba ragin mustahabbi sun ce ba a sujada gare shi an fahimta ragin farilla kuma dole sai ka maimaita abin da baka yi ba sannan kai sujada sunna ce kadai ake yin sujjada ta dauke wannan matsala misali kamar mutum bai tahiya ba an fahimta an zo zaman tahiya sai manta ya meke to shikenan ba zai dawo ba koda ya tuna ba zai dawo ba kuma koda ya je karshen sallarsa ba zai maimaita wannan tahiyar ba me zai yi in yayi kabli ta wadatar da wannan amma kai ne ka manta sujjada ɗaya baka yi ba to sujjada ba ta dauke sujjada da ba yi ba sai ka maimaita sujjadar da baka yi ba sannan kuma sai ka yi sujjada a kanta an fahimta to wannan shine bangaren qabli kai bangaren ziyadatu wan naqsu bangaren shak idan mutum ya dauke bangaren rajih ya rinjayar da tunaninsa biyu na yi ko uku to sai ka rinjayar da uku to idan ka kammala sallah shari'a tana buƙatar za ka yi sujira ba aji idan tunaninka ya furin jaye kan biyun ne amma duda kokwanto ya shiga amma karin jayar da biyun ne to ana neman ka yi ƙabli kafin ka yi sallama idan ɓangaren tarjihi ne da marjuhu to raje sujudul ba'adi wal marjuhu sujudul ƙabli abin jana to wannan sune abin da yake dunkulwa yake haifar da sujudul ba'a as-sahwi kabli ko ba da sallah Allah sa kuna ganewa wannan lissafi ne sosai eh to Allah sa dai ana ganewa wannan dole sai kokalwa ta yi aiki gaskiya masu ne sosai a wannan akwai shiga da fita a lissafin dole sai an kiyaye to sai maliki cewa sai ka yi aiki da yaqini huwa laqal shine ka dau namba ta kasa ta dabiq yanda za ka yi abin gashi nan shi ne kamar practical ɗin shi gashi nan rajilun shakka fi salatin zuhur mutum ne iya cikin sallan azhar sai ya samu kokonto shi ne shakka ɗin har sallah salasan au isnatai shin raka'a biyu yayi ko raka'a uku yayi wa tarajjaha indahu annahu salla falafan amma a rinjayen tunaninsa ya fi karkata da cewa raka'a uku yayi an fahimta kaga ya samu rajihi kenan tunaninsa ya fi karkata uku yayi na ƙulu a nan abin da za ka ce masa na ja'alha salafan in dai tunaninka ya farin jayar uku ne to bata uku ne waya ati bi rabi'a sai ka zo da ta hudu in sallah biyar ka hudu ce wa in tarajjaha indahu annaha ithnatani idan kuma tunanin ya fi karkata biyu ne ba uku ba yaj'aluha ithnatayn wa ya'ti bi salisa wa rabi'a sai ya mai da ita biyun ce in dai tunaninsa ya fi karkata biyun ne shikenan sai ya zo da ta uku sai da ta hudu abin jin sabon misalin akar wani misalin na gaba rajulun shakka mutum ne ya samu kokonto halin sallah salasin aujinatai wale mai tarajja kuga akwai babanci da wancan kina wancan an samu mai an samu tarjihi yawa mai tarjihi rinjayarwa wannan kuma wale mai tarajja ba a samu tarjihi ba mutum ya tsaye an yi kunnen doki gina an gane ko eh kamar abin da gaba yan siyasa ne suna takara a zaben fidda gwani wanda ya samu 95 wanda ya samu 95 kaga ba wanda ya kada wani kenan eh dai kuma je ga yan dabaru kenan yau in kan kudu zuwa kuma wata mazafar a sake zabe a je a yi dirmi kyalacen go yawa to shine dama duk inda kaje in kan kudu akwai alamar fa karfi a cikin magana yawa sai malik ya cewa a walami tarajjah mutum tunani ya zo masa amma bai sami inda irin jayi ba ƙala wallahi ma arjaha annaha isnatani aw annaha salas har mutum a zuciyarsa ke tunani ya kasa rinjayarwa biyu ne ko uku ne to na ƙulu a lokacin abin da zai aiki da shi a ibni adal yaqin sai a ce da shi yayi aiki akan yaqini yaqini huwa al-aqall shi ne ka ɗaunan ba ta ƙasa shi ne yaƙini biyu ne ko uku to biyu shi ne yaƙini ɗaya ne ko biyu to ɗaya shi ne yaƙini in ba ka samu tarjihi ba sai al'amalu bi yaƙini wa huwa al'aƙallu fahimtu al'aƙallu isnatan idan uku ne to yaƙini shi ne biyu ɗin shi ne za ka ɗauka idan ij'alha isnatain wa ya'ti bi salisa wa rabi'a sai ka mai da wannan sallar raka'a biyu kai sai ka kawo ta uku kawo ta hudu alƙa'ida iza shakka wa tarajjah indahu shay'un ya'malu bil rajih idan mutum iya sallah ya samu kokonto amma kokonton yayi tarjihi ya rinjaye da wani bangaren akan wani to sai ya aiki bil rajih din sai ya aiki tarjihin da ya samu a tunanin shi wa in shakka wa lam yatarajjah idan yayi kokonto bai samu inda ya rinjaye da tunanin shi ba inda shay'un to ya amalu bi yaqin sai ya aiki da yaqini huwa al-aqall shine namba ta ƙasa a cikin tunanin shi baqiya lana hal hunaka shay'un yujbiru hadha da kalal wa huwa ash-shakk wa taraddud to abin da ya rage hal hunaka shay akwai wani abu da ake ake bukata gunka kai masallaci yujbiru hadha al-kalal wanda zai ɗaure wannan matsalar da aka samu alkhalal kamar wata kafa haka shi ne wasaddul khalal ko a ina ke faɗar wannan ne ya wasaddul khalal ku toshe dukkan wata kafa a sahu ku tattoshe to wannan kafar da aka samu cikin sallarka kafar kuma ita ce shakka da taraddudi ta shigo cikin sallah kuma a asalin sallah ba ita asalin sallah ba shakka ba taraddu to kai kuma sai suka same ka a cikin sallah jinya ce game da sallah ko matsala ce kuma ta zo kayi ta cikin sallah to akwai wani abu da ake bukata gare ka da zaka magance wannan matsalar shine tambayar da yi hal hunaka shay'un yujbiru hazal khalal akwai abin da ake bukata gunka ya kai masallaci wanda zai magance waccan kafar da aka samu a cikin sallah wa huwa shakku wa taraddud shine kokonto da kaiwa da kawo a cikin sallah naqulu na'am sai ka ce eh shari'a ta ce ga abin da zaka yi ya warkar da waccan matsala ash-shakku wa taraddud lahu dawa da kokonto da kaiwa da kawo cikin tunani lahu dawa iya da magani a cikin sallah addawa'u huwa sujudu sahwi maganin wannan kokon din ne sujjada ta sahwi qabli ko ba'di an fahimta duk waccan lissafin da muka yi karkumanta karin jayar ko kai aiki da yakini an fahimta to ba wai in kai haka kasalar ta ci gaba akwai matsala she ku ji me zai magance matsalar shine sujudu sahwi qabli ko ba'di idan kokonto ya same ka a sallah karin jayar to duk da haka ne da matsala ai idan ma kai aiki akan yakini duk da haka ne da matsala to me maganin wannan karallin me maganin wannan matsalar ta shigo cikin sallah shine ma lace huwa sujudu sahwi shine sujuda ta sahwi yakafi sajdati lil sahwi ya wadatar da kai kai sujada guda biyu ko ta qabli ko ta ba'di fahimtu lakin hal yasjudu qabla an yusallim aw ba'dahu mutum in hakan ta same shi zai sujada qabli ne ko ba'di kai malam usaimin Allah ya saka mu da alkhairi dukkan wata matsala iya fito da dahi da wallahi malam dukkan abin da zamu bukata wajen gyaran sallah ya fito da shi Allah ya ji kansu da rahama lakin hal yasjudu qabli aw yusallim aw ba'dahu ana buƙatar sai zai kabliya ne ko ba'adi idan kokonto ko shakka ta same shi yayi tarjihi ko bai tarjihi ba naqulu zamu ci idza kana ladaihi tarjihun idan tunani ya zo masa kuma ya samu tarjihi ya rinjaye da wani bangare wa bana ala rajih kuma yayi gini kan inda ya furin jayarwar yasjudu ba'da salam abinda yake bukata yayi sujjada bayan salam kun fahimta kamar gabar farko kenan uku kai ko biyu to sai karin jayar da uku ne uku kai ko biyu sai karin jayar da biyu duk inda ka furin jayarwa kayi tunanin kaza da kaza amma tunaninka da yarin jayar kaza ne sai ka gina kan abin da tunaninka yarin jayar amma bayan sallama sai kai zuwa bani domin shakka ta shiga kuma asali ba ita a sallah an fahimta wa illam yakul ladayhi tarjihun wa bana al-yaqin idan mutum ba shi da tarjihi biyu ne ko uku ya kasa daidaitawa to me aka ce yago eh shine ibn al-yaqin sai gina kan yaqini me yaqini shine al-aqal number da tafi kasa a cikin lissafin sa in biyu ne ko uku ya dau biyu in uku ne ko hudu ya dau uku in ɗaya ne ko biyu sai ya dau ɗaya a fahimta in ya kasa rinjayarwa sai ya dau abin da zai gini akan yaqini in wannan ne ya same shi bai yi tarjihi ba wa bana al-yaqin ya gina sallarsa kan yaqini wa huwa al-aqall shine lamba mafi kasa to yakunu qabla as-salam he sujira qabliya an fahimta shakkar da aka rinjayar da tunani kanta sujada ba'adi shakkar da aka sami inkan conclusive an karibo? sai a yi sujjada ƙabli an fahimta ta wannan shi ne dalla ala zalika hadisa bi sa'id dalla ala zalika hadisa bi sa'id radiyallahu an malici abin da ya nusar da ai haka akwai hadisin abi sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da shi wa hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an hadisin abdullahi dan mas'ud Allah kare da shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto cikin sallarsa falam yadri kam sallah ya kasa gane raka'a nawa yi a sallah salasan am arba raka'a uku yi ko raka'a hudu fal yadar fal yadar shak to sai koru wannan kokonta wal yabni alama istaiqana sai ya gina sallarsa kan abin da yake da yake ne a kanta sun mai yes judu su da ta yi kabin da tsagi salli sai su jira guda biyu kafin yi salama wannan maganin da mazan Allah ya bayar na tunani ne da aka samu rashin tarjihi an fahimta tunani ya zo ma uku ne ko hudu ka kasa ganewa to shi ne sai ka yi giri akan yakini shine abin da yake kasa cikin lissafin ka sannan kuma sai ka yi sujjada qabla an yusalli fahimtu وحديث ابن مسعود رضي الله عنه da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da shi qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto cikin sallarsa falyataharra sawaba to sai kirdaji as-sawab dace ma'ana sai sai kokarin rinjaye da wani bangare falyataharra as-sawaba an gane ko sai kirdaji dace a cikin tunaninsa wannan hausa ce irin tsohuwar hausa ko kirdado idan ta wannan amma yan bana bakwai ba san kirdado ba sai kirdaji dace a sawaba wata harri abinda ake nufi da ta harri din shine la yakuna illa ma at-tarjih shi kirdado baya yiwa sai ya samu tarjihi tarjihi shine neman inda ka farin jayarwa a tunaninka an fahimta ka kirdaji inda ka fi rinjaye in har wannan din ya samu ka samu tarjihi a cikin tunaninka falyutim alaihi to sai ka cika sallarka akan me akan tarjihin da kai zatonka inda ya fi rinjaye sai ka gina sallarka a wannan summa yusallim sai ka yi sallama summa yasjudu sajatayn sannan sai ka yi sujida guda biyu bayan ka yi sallama ga maganin wancan ga maganin wannan ko kwanto mai tarjihi sujida ba'adi ko kwanto mara tarjihi sujida qabli Allah sa an gare wal ya'lam anna asab anna asbab as-sujud sahwi salat mali ce ka sani kai masallaci da ke masallaciya da ku masallata cewa dalilan da yasa ake yin sujjada in an ce as-sahwi sujjadar rabkanwa ko qabli ko ba'di ana ce mata sahwi an fahimta dalilan da suke haifar da ayi sujudu sahwi a sallah abubuwa ne guda uku ziyadatun wa naqsun wa shakkun ko dai ƙari ko dai rage ko kokonto duk wata matsala a sallah in za a ce ka yi kabli ko ba da ta haifar da wannan an fahimtar na ko ko dai ƙari a sallah ko dai rage ko kuma kokwanto a sallah awwalan na farko idza sallama al-insana qabla tamami salati idan ɗayan ku masallaci ya sallama kafin cikin sallarsa an samu matsala ko a raka'a biyu ko ka doka sallama kuma ba sallan asuba bace an fahimta fa in kana muta'ammidan batalat salatu batalat salah idan da gangan kai sallama sallan ka bude ciki ba ka sani to sallar ka ta rushe ba abin da zaka kaza da wannan sallar an fahimta kana da yaqinin araka'a biyu kake ko kai sallama kana da yaqinin araka'a uku kake a sallah mai raka'a hudu ko kai sallama to shikenan sallar ka ta lalace wa in kana nasiyan amma inda mantuwa ne kai sallama a raka'a biyu summa zakara sannan sai ka tuna cewa ka yi sallama fa a raka'a biyu sallama da cigaba wajaba alaihi an yutimmaha to wajibi ne ta yi cika abin da bai ba duk da yayi sallamar sai ta yi cika summa yasjudu lis-sahwi sannan sai sujudu sahwi nan wace sujuda zai ba'di zai me yasa zai bari yayi sallama wannan sallama kuma ƙari ce a asali ba da cikin sallar sai ya sujuda ba da yayi sallama misaluhu misalin haka sallal insana al-zuhra mutun ne ya sallaci azhar walamma qara'a tashahhud al-awwal lokacin da ya tahiyan farko istamarra sai ya ci gaba ya ci gaba da me da tahiyyan kenan sai ya dore yi salatul ibrahimiya sai addu'a nan ta neman tsari game da abubuwa guda hudu yana istamarra wa atamma tashahhuda sai ya cika tahiyyansa kamar yanda ake a tahiyyan kare kafin ayi sallama summa sallama ko sai doka sallama hunaka baqiya alaihi min as-salati rak'atan yayi sallama kuma ana bin sa raka'a biyu akan sa bai yi ba na ƙulu i'iti biyar katai abinda za ka ce masa tashi kawo raka biyun nan su masallama sai ka yi tahiya ka yi sallama sun masjulli sahawi su da te sannan sai ka yi wa sahawi su da guda biyu rafkanuwar da kai ka yi sallama a gunda babu ita to shi kenan sai ka yi sujjida sannan ta yi maganin waccan matsala an gane shi ne jabbaru hazal kalal kenan ɗaure ko nannade wannan matsalar da aka samu to hine sujada qabli ko ba da sallah wa dalilu hadisu abi huraira radiyallahu an dalilin wannan mas'ala din ijmalan akwai hadisi na sayyidina abu huraira radiyallahu an sunansa abdurrahman bin sakr ad-dawsi yake ce masa abu huraira wannan kinaya ce an bayyanta amma sunansa abdurrahman bin sakr kuma ya musulunta bai fi shekara uku ba ko biyu da wani abu kafin wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin sahabban da suka musulunta dab da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan fatahu maka sai bayan kaibar ma ya musulunta amma duk da haka wata hikimar Allah ya fi kowane sahabi rawaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ɗaya da kai shi rawayar hadisi zaman da ya samu da manzan Allah lokaci ne kaɗan ko shekara uku bai cika ba amma Allah ya masa baiwa da wannan alkhair wanda aka musulunta da su su abubakar su umar su usman su aliyu duka ba su kashe ruwayar hadisi ba to wannan ne yake kullewa yan bakin gida kai an san su ko yawa wai ya za a yi sabiya musulunta ko shekara uku bai ba a ce kuma ya fi aliyu ya fi usman ya fi waye su da tun an maka suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka to na farko dai yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseera kuma yanda Allah ta'ala ya raba tsarin sahabbai kowane sahabi akwai irin baiwa da Allah ya bashi ba a dunkulewa sahabi ɗaya ba kaffa ba'il ya kai ba dunkule masa ba wanda ma aka kusan yi masa haka shine sai na abubakar radiyallahu anhu wata rana manzon Allah yana cewa ita aljanna tana da kofofi guda takwas kowace kofar aljanna akwai irin aikin da zai sa mutum ya fice ta wannan kofar akwai aljannar masu yawan kyauta da sadaka idan ka yi fice a wannan bangaren to tunan bangaren zaka shiga akwai aljannar da ta yi fice kofar kofar masu yawan azumin nafila ne to in kana yawan azumin nafila to ta wannan kofa za ka yi ga aljanna akwai kofar masu higa saboda jihadi jarumai a fagen fama wanda suka yi shahada to su kuma ta wannan kofa za ta shiga aljanna akwai kofar makaranta alqur'ani ana al-laili wa qarafan nahar su qur'ani ne kawai aikin su dare da rana to su ma akwai kofar da za ta shiga aljanna an fahimta to sai sai da sai Abubakar radiyallahu anhu ke cewa rasulullah yanzu wannan kofofin na aljanna akwai mutumin da ya cancanci shiga ta kowace kofa sai ba za su yi akwai ki kana cikinsu ba sai na baka kana cikinsu kowace kofa ta dace da kai duk inda ka je za ka yi gaba za a hana ka ba to mazala ya faɗa sai na bakar wannan radiyallahu anhu amma duk da haka sai ka ji an ce akwai sahabi kaza yayi abin da kuma sai na bakar din bai ba an fahimta saboda aka sayin na abu huraira radiyallahu anhu malamai suna cewa na farko dai haka Allah ya kaddara ko manzon Allah ya faɗa kuma dole ka imani na biyu ya yi dace da samun wata addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo sai yi wa manzon Allah kokin hifa iya da yawan mantuwa duk abin da ya ji iya yawan mantawa sai manzon Allah ce kawo mayafansa zai masa addu'a da kawo mayafinsa misala ya masa addu'a ci jika lullubi da kayanka ya an gama mana da ya lullubi da kayansa ya ce bai taɓa jin magana ya manta ta ba a duniya har yi mutu in dai magana ya ce ji wallahi bai manta ta ba zai idarin lokacin da aka yi magana da akan me aka yi da waye kun ga wannan addu'ar ta taimaka masa sosai wajen riƙe hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku kuma suka ce ya zo ƙarshen annabta a lokacin da shari'a ta fi yawa kasan dab da wafatin manzan Allah an fi dokoki domin ana so a cika dokokin gaba ɗaya manzan Allah zai kuma ga Allah an fahimta a lokacin ya zo tun da kun duba a maka abin da aka yi taɓa gwarmaya tauhidi ne ake tafawa a tsaye da tauhidi a daina bautar gumaka a yi a tsaya akan musulunci to da aka dawo madina duk abin da ya faru na ayi nan ayi nan ayi aure ayi sadaki ayi saki ayi bashi ayi jingina ayi wane ne duk a garin madina aka wannan dokoki a fahimta to saboda haka zuwan sai na abu huraira ya zo dab da lokacin da kuma wahayin yake ta sauka manzo Allah ya dinga shar'anta abubuwa a hadisance to ya zo a wannan lokacin abu na hudu suke cewa shi da ya zo bai damu da kasuwanci ba bai damu da noma ba bai damu da kiwo ba ki ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai in kaga ya rabu da manzon Allah to manzon Allah gida ya shiga an ce da asuba ma iya kofar gidan manzon Allah manzon Allah zai fito idan ya fito tare za su tafi masallaci ba zai bar manzon Allah ba sai zai koma gida haka ya gama rayuwarsa a wani shekara mai zuwa uku bai damu da ya je gona ba ba ma shi da ita bai damu da ya je kasuwa ba shi da komai ya zauna kawai ya dimfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙwarai ya taimake shi wajen tara hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wata rana bayan manzon Allah ya wafati ake cewa ana cewa Abu Hurairah ya fi kowa ruwayar hadisi ya fi kowa hadda ake nema a masa a masa interview aka gwada shi sai aka zo aka ce to shikenan ai tun lokacin ma manzon Allah ma yana nabi wafati tun lokacin yana da rayuwarsa wata rana manzon Allah bayan ya shiga gida sai yake zato Abu Hurairah zo mu gwada ka an ce kai ka fi kowa hadda suka faɗi kwana uku kamar yau muna muna laraba ko kamar ce ran lahadi da asuba manzo Allah da ya sallar asuba da ya karanta Fatiha da wace sura da wace sura ya karanta wannan jarabawa za a masa sannan kuma da sallar magariba ran ladi da magariba da me da me karanta haka isha haka asuban talata haka magariban talata da isha haka yau laraba da asuba zuwa yanzu duk faɗa mana da da wace sura da wace sura manzo Allah ya karanta a sallan da ake bayyana karatu bayan Fatiha ce wannan jaddan biyar ku suka ce eh da ya doka rabatsanci sai da ya wata guda iya lissafa musu idan suka cuta alaka ya haƙuri ya ga isa ya isa sai da ya wata guda cir iya ce musu manzan Allah da asubar ranar kaza bayan fatiha raka ta farko kaza ya karanta ta biyu kaza da magariba raka ta farko kaza ta biyu kaza sai da ya tafiyar wata iya musu wannan da ya da baya da baya kima yadda suka tsaye da shi to amma yadda cikin mu nan liman muka da asuba mai karanta dan Allah ka faɗa mana mai karanta yanzu da kulle kofar nan duk biyun a ce ba tsaye fita daga masallacin nan sai ka faɗa abin da limamin kai karanta da wasu duk kaga wannan bayan Allah sun yi sun taka rawar gani a cikin wannan addini babu abin da za a musu yi addu'a Allah ta'ala ya ƙara yadda da su kuma kusakwarinsu Allah ya yafe musu Allah ya cika musu a cikinsu wannan shine kawai tsakaninka da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka da wata baki ta kushe ballanta na wata bakar magana sai mutun ya halaka an fahimta to sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ihda salatai al-ashi manzon Allah yayi salla daya daga cikin salolin isha guda biyu al-ashi wa an sun ce maghrib aw isha wasu kuma sun ce al-zuhur aw al-asr duk dai malamai sun yi amma wancan ta magariba ko ishan yafi an fahimta to amma nan malam sai ce imma zuhur wa imma al-asr ko sallan azhar dai ko ta al-asr fa sallama min rak'atayn manzala sai sallama daga raka'a biyu da ya raka'a biyu a sallah ko yi sallama summa taqaddama ila qashaba ma'rura fil masjid sai ta fota fila a cikin filolin masallaci sai je zauna kawai an fahimta a masallama raka biyu aka yi ba fattaka alaiha san har ma ya jingina da wannan filar ta masallaci jingina kawai wace baka baina asabihi har ma yake dan hada yan yatsun sa haka yake hada yan yatsun shi haka yine shabbaka baina asabihi ka annahu gadban amma an ka duba fiskar sa kamar iya cikin damuwa haka kamar a lokacin yayi fishi yani lamyan lamyan bas lamyan basut ma'ana murmushin sa bai bayyana haka dai kamar dai da dan damuwa damuwa walam yashrah sadrahu kamar kirjin sa ba biyelota ba li'annahu lam li'annahu lam yatimma salah ko dai dan bai cika wannan sallah din ba wa hazihi min ni'matillahi 'alal insan malai ce wannan iya cikin ni'imar da Allah ta'ala ya wa dan adam annahu iza hasala minhu khalal fi ibadatihi idan ya samu wata kafa wanda bai cika ba a cikin ibadarsa lam ya'lam bihi annahu yajidu nafsahu munqabidan hatta yamunna Allahu alaihi bi ikmali wani baya jin nutsuwa a ransa sai ya je yi wannan aikin yanzu misali wanda sallah ta dame shi a ce ko ma tafiya suke an kya tsaya din nan ko wani abu ya tsare su ba a yi sallah ba ba zai ji damuwa a ransa gaba daya a ce azahar ta yi kuna cikin tafiya mota ba da tsaya ba ko wani abu ya ɗaure ko jarabawa ko wani mitin ko wani waye duk da cewa sallar jam'i za a yi amma lokacin ta yafi ka ji baka da jidda ko isha'i a ce baka yi ba wani abu ya tsare ka sai ka ji duk hankalin ka ba kwance ke ba a fahimta to wannan ni'ima ce da Allah yake wa dan adam shi yasa wanda sallah ta dame shi ba yanda za a yi ya manta sallah totally biyo zai ba tunda duk lokacin sallah in yi shigo sai Allah ya sama wani abu a ranka wannan abun kuma ba zai koma ya kwanta ba sai kai wannan sallar an fahimta to saboda ka manzon Allah rahin cika wannan sallar he sahabbai suke ganin kamar da damuwa a ransa haka kamar dai ba a yanayin da suka saba ganin shi ba an fahimci wannan sai malai yake cewa a hatta yamuna Allahu alaihi bi ikmali باكماله بخلاف الانسان الذي لا يبالي الانسان يعني لا يبالي الانسان da sabanin mutumin da bai damu da sallarsa ba in ma yayi in ma bai ba duk bashi da mata matsala alladhi yahrusu ala itqani amalihi wanda abin da yake kwadai ma gansa dinga inganta aikin sa law farda annahu saha faysir fayassir Allah lahu ma yaj'alahu yatqinahu shi abin ma da ake fata gare shi idan ya ma ya samu rafkanuwa to Allah ya yassare masa ma ya tuna domin ya je cike wacce matsala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cikin wani yanayi ne almuhim lamma ra'ahu sahaba lokacin da sahabbai suka ganshi ala hadhihi alhal a wancan yanayi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada alkayat alaihi almuhabba alazima ko manzon Allah Allah ya sa mai kwarjini shine al-muhabba iya da kwarjini ba kowa bane isa masa magana ha ban nasu an yukallimu yayi kwarjini akan mutane su masa magana hatta akasan nasu Abubakar wa Umar a lokacin a cikin mutanen akwai sayyidina Abubakar da Umar radiyallahu anhuma ha bani an yukallimu ya musu kwarjini basu yi masa magana ba wa kana fil qawmi rajulun يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه زليدي to a cikin musahabban akwai wani mutum da manzala yana masa wasa musan manzala wani lokacin iya san raha to akwai sahabin da yake masa wasa ana ce masa zuliyadai an fahimta sunansa kenan to shi wannan sahabi iya cikin masallaci wani abu ya faru ai asab asabal ai sahibu ledai ma'abucin hannaye wannan kinaya ce laraba suna cewa zule dai ne idan mutum fi kyauta ya fi meƙawa hannunsa kullum iya cikin bayarwa an fahimta li'anna yadayhi dawilatan ko kuma Allah mai tsayin hannu a halicci halittarsa ta hannayen suna da tsayi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuda'ibuhu to manzo Allah ya kasance yana masa wasa fa taqaddama rajula sai mutumin ko ya taho wajen manzon Allah gaba gaba gadi an gane ku amma gaba gadi ba irin ta wancan ba ya taho kai tsaye sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faqala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah anasita am qasarati salah manzo Allah mantuwa kai ne ko kuma sallar an rage ta ne tunda lokacin ai akwai akwai yawan nasilu mansuka akwai yiwar a rage sallar ta da raka'a biyu kuma ta zo ta zauna shi manzan Allah mantuwa kai ko kuma a'a sallar an rage ta kuma raka'a biyu wa qala rasulullah fa qala ar-rasul alaihi salatu wassalam sai manzan Allah yace lam ansa wa lam tuqsir wa lam taqsu ban manta ba kuma sallah ba a rage ta ba fana fana siyan ya ataril bashariya sai manzan Allah ya kore mantuwa da take bijirwa dan adam wa nafa al-qasr kuma sai ya kore sallar ba a rage ta ba tana nan وهو حكم شرعي لا يمكن فيه لخطا domin ita sallah hukunci ce shari'ancacce ba zai yi kuskure higo cikin ta bari ba fakala rajulu radiyallahu an sai shi wannan zuladaini Allah ya ƙara yadda da shi yace bala haka ne manzon Allah kan nasita to haka ne tabbas kai mantuwa to ko malamai sun ce da manzon Allah yace lam ansa wa lam taqasu ban manta ba kuma ba a rage ba to so ake a koyawa mutane ya za su yi haka ta faru an fahimta haka wasu malaman suka ce da yace ba mantuwa nayi ba kuma sallah ba rage ta akai ba shari'a ce ta zo domin a koya muku in wannan matsalar ta faru ya za ku yi ai da ba ku sani ba ai kuma gaskiya bane to haka wasu malaman suka ce to shi zuliyadin sai yace manzo Allah to an dai manta wani abu a sallan fa qala sallallahu alaihi wasallam lin nas sai manzo Allah ya waiwaya ya fuskanci sahabbai aka ma ya kula zuliyadin abinda zuliyadin ya faɗa gaskiya ne iya so ya samu tabbas ne abinda zuliyadin ya faɗa gaskiya ne qalu na'am suka ce eh haka ne manzo Allah gaskiya ne na'am ya rasulullah fa taqaddama ila makani sai taso daga inda ya zauna din sai tahu sai dawo gun da yake limanci fa sallama taraka sai sallaci abin da ya bari bai yi ba ai raka'atayn wannan raka'a guda biyu summa sallama sai yayi sallama summa sajada sajadataini sannan yayi sujjada guda biyu summa sallama sannan sai manzo Allah ya salam an fahimta akwai fiqhu a wannan hadisi abu na farko ba kowace magana bace take ruhi sallah tunda manzon Allah ku duba sun tattauna da zule daina ko manzon Allah ya waigo ya tambayi sahabbai kuma sun bashi amsa manzon Allah ya bar gunda yake ya koma wani gu ya zauna an bayyana amma duk da haka sallar bata baci ba da ya zo me yayi raka'a biyun da ba ai bai sake akai sallama akai ba adi shikenan to ya rage mai magana ya ce to wace magana ce take bata sallah tunda a cikin mubilatu salati akwai alkalam daga cikin abin da yake rushe sallah akwai magana to maganar da bata da alaka da sallah duk maganar da bata da alaka da sallah kuma aka yi ta a cikin sallah to sallah ta bace an fahimta amma in magana tana da alaka da gyaran sallah to ba ta bata sallah sun kafa hujja da wannan hadisin har ma suke cewa misali liman iya sallah sai ake ce masa subhanallah ma'ana ana nusar da shi akwai wani abu da ya manta ko yayi rafkanuwa shi kuma ya kasa rukolin ya gano me ya manta to ya halatta ya ce me na manta ne ban yi ba ya samu wani zakakuri ya ce abu kaza ne ba kai ba kaga magana aka yayi wannan sallah lafiyar ta kalau ba abin da ya same ta ko ya ba ya jiyo ba ba ya jiyo ba ai kunne ne zai ji ai sai a ce abu kaza ne baka yi ba alga ta mala shikenan ya fahimci abin da bai ba wannan ya halatta in dai magana ce a gyaran sallah abu na biyu misali kaje kuna tafiya kaje wani kauye ko kaje guciya ta wani gu kai matafi ne za ka yi kasar kuma ka tabbatar da mutanen gun ba su ma fahimci me ake nufi da kasar ba idan ka yi sallah raka a biyu ka sallame ta sallama za su kana da yakinin wannan an fahimta to ya halatta idan ka zauna zaman tahiya kafin kai kai sallama ka ce ni matafi ne ku tahi ku cika sallar ku ni raka a biyu zan yi amma ko ku tahi ku cika raka a biyu sai ka ce assalamu alaikum ya halatta eh ki ka gama tahiyar dama sai ka gama tahiya sai ka ce ni matafi ne ku tashi ku cika sallah sai kai kai sallama ko akwai meja ne ana kuna shaka ne ko akwai meja eh to ba su hukuncin ba ai dama yana gunda ba a sani ba amma wanda aka sani baka da wannan matsalar in kai sallama ta za su kara kansa su to wannan gabobin din malamai sun ce in dai magana ce za a yi dan gyara sallah ya halatta yi tunda manzon Allah sun tattauna da Zulaidaini ya juya tambayi sahabbai sun bashi amsa ya baro gun da yake ya zo duk aiki ne ai amma kuma duk aikin iya da alaka da gyaran sallah amma ku tuna ita magana in ba ta da alaka da sallah ko gyaran sallah tana ruhi sallah an fahimta in ba ta da alaka da sallah ko gyara sallah tana ruhi sallah magana da take gyara sallah ko tana da alaka da sallah ita ce ba ta ruhi sallah Allah ya sa kun gane za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu da mu gaba daya da mu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ya nusar da mu tafarki madaidaici ka ba mu ikon binsa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya higa cikin al'amuranmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya ko mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya higa cikin tsarin Allah ta'ala kar ya bar mu da dabarar Allah ta'ala ya shiga cikin tsarin Allah kar ka bar mu da dabarar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna ƙara roƙonka bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana su abinda muke roƙo agonka ya Allah Allah ta'ala ka haɗa mu da shi na alkhairi abinda muke roƙon tsari gare ka ya Allah ka tsare mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana abin da muke neman tsari gare ka Allah ta'ala ka tsare mu akwai bayin Allah da suke nema mu sa su cikin addu'o'in mu bisa al'amuran su daban-daban daban na rayuwa wani kasuwanci ne wa an su neman aiki wa an su neman jarabawa wa an su addu'o'i dai mabambanta juna wa an su neman mazaje ga mata wa an su mata neman wa an su mazaje neman mata na aure duk dai muna tawassuli da irin wannan zama ka fatanin bukatutun mu da bukatun waɗanda suke ce mu taya su addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu bukatun su alkhairi da mu gaba ɗaya mu ya rabbal alamin duk masu taimakon addinin musulunci a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka dafa musu masu yi mana zagon gasu cikin addini Allah ta'ala ya mana maganin su waɗanda muke tafiya da su suke taimako wajen mekewar wannan da'awar Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi irin su Alhaji Abubakar su Malam Adamu su Baba Santuraki Allah ta'ala ya biya kowa bukatunsa na alkhairi da jami'an wannan masallaci da limamai da yan kwamiti da sauran bayin Allah duka Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi akwai dan uwan Malik Isa da ya tafiya yau muna roƙon Allah ta'ala ya kai shi lafiya da da shi lafiya abin da ya tafi nema cikin wannan tafiya Allah ya hada shi da na alkhairi abin da yake ba mai alkhairi bane Allah ta'ala ya tsare shi ya tsare mu gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله